الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وإمام المرسلين نبينا وحبيبنا وقدوتنا ورسولنا وقائدنا وقرة أعيننا محمد بن عبد الله صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ‘yan uwa barkanmu da sake haduwa a darasinmu da muke gabatarwa na taujihul qira'atil mutawatira wa shazza bil ulumil lughawiyyati wa shar'iyya ta'silan wa tatbiqan wanda wannan shine zaman mu ko majalisin mu ko darasin mu na tis'in da hudu kenan muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya kasance shi ne jagora gare mu cikin wannan karatu da za mu gabatar Allah ya ba mu ikhlasi da dacewa da sunna ta annabi Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wa sallam a cikin ayyukanmu gaba daya muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya samu kyakkyawan karko muna fatan Allah subhanahu wa ta'ala ya sanya aljanna firdaus al'a'la ta kasance makomanmu da mu da ku gaba daya ayar da za mu tashi a kanta wato inda akwai taujihul qira'at aya ta 35 aya ta 34 amma kuma cikin suratul hajj amma kuma ba za a iya samun bayani ya fito a fili ba sai an hada da ayoyin suke gabanta za mu koma aya ta 32 inda Allah ce zalika wa man yu'azzim sha'airallahi zalik kina ya zama tuwa ko don saboda haka ko ko ishara zuwa ga abin da ya gabata na umarnin da Allah yana aikin haji ya ce wa man yu'azzim sha'air Allah wanda ya girmama sha'air jam'i na sha'ira manya manyan alamomi na addini na Allah to fa innaha min taqwal qulub alama ce na tsoron Allah Allah ya sanya mu daga cikin su Allah ce lakum fiha manafi'u kuna da amfani kinan ku musulmi ya qaddama lakum bai ce manafi'u lakum fiha ba saboda musulmi ne suke da amfani wanda yake shari'a ta tabbatar da shi ta yadda da shi kafire ko da sun samu dan amfani to amfanin su gurgu ne wani lokaci kafirai suna samun damar jigila da abin da ya kama da haka ta jiragi sai Allah ya ce to thumma mahilluha ila albayt alatiq sannan wurinta ita dabba wanda za a yanka zuwa ga daki wanda yake da daɗe ko ko wanda an ka tas bayani ya gabata an gane ko to wannan malamai suna kawo cewa lakum fiha madafi dabba wadda za a kai hadiya makka irin su raƙumi ana iya hawanta a amfana da ita to sai Allah ce wa kulli ummatin ko wace al'umma ja'alna man sakan mun sanya musu wurin ibada asalin annusuk yana nufin ibada sannan kuma bayan shi ma'anar shi khassa wadda tafi fitowa a fili shine mansakan yanka duk da yake yanka shi ma sashi ne na ibada an gane ko yawwa to wali kulli ummatin ja'alna mansakan kowace al'umma mun sanya musu ko kace wurin ibada ko kace wurin yanka imam hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mansikan to ana cewa na saka yansuku kinan kiyasin masdar mimi nashi mansak da ismul zaman da ismul makan tunda in fi'ili mudari'i yana da dhamma ko fatha to maf'al ake cewa mun gane ko yawwa to wannan shine to wasu malamai sun ka ce wanda adda kasur sin mansik ana iya ɗauka shi a matsayin masdar almimi ko kuma awil zaman masdar almimi ko kuma masdar zaman ko awil makan kinan ya zamanto ana nufin lokacin yanka ko kuma wurin yanka an gane ko amma sun ka ce yi mishi fatha shine kiyasi kamar yadda mun kai bayani a ce mansak tunda fi'ilin shi mudari ba kasra gare shi ba ba a sani ba can a cikin yaren laraba ko akwai masu yi mishi na saka yansiku in akwai shi to kinan sai zamanto shi ba ka yasini ko kuma zamanto a wanga sima'i ne wasu laraba da suke amfani da shi to dan bi Allah zai sanya musu wurin yanka ko wurin ibada li yazkuru smallahi dan saboda su ambaci suna Allah alama razaqahum min bahimatil an'am akan abin da Allah ya arzita su na dabbobin ni'ima fa ilahukum ilahun wahid abin bautakku abin bauta ne guda falahu aslimu ku miƙa wuya zuwa gare shi shi kadai shi yasa ce falahu aslimu bai ce aslimu lahu ba eh at-taqdim wa at-ta'khir wa bashiril mukhbitin kai bushara ga masu kankan da kai sune al-mukhbitina ba su kankan da kai a cikin suratul hud Allah ce innal ladina amanu wa amilus salihat wa akhbatu ila rabbihim ulaika ashabul janna mun gane ko yawwa to wannan shine abin da ya kamata mu fahimta karkashin wannan aya sai dai abin da zamu kara wajen har da can ya ce liyashhadu manafi alahum wa yadhkuru smallahi fi ayyamin ma'lumatin ala ma razaqahum min bahimatil an'am sai ce fakulu minha nan ko da yace abin nan liyadhkuru smallahi ala ma razaqahum min bahimatil an'am sai yace min sai ce fa ilahukum ilahun wahidun falahu aslimu don saboda kada mutum wajen hadda ya rikici an gane ko tun da can wayar kurusmallahi na fi ayyamin ma'alumati sannan ce alamar da nan ko liyar kurusmallahi babu abin nan liyar kurusmallahi bai ce fi ayyamin ma'alumatin ba an gane ko sai ce alamar da zaka min bahimatil an'am to wa bashirul mukhbitin ka yi bushara ga masu kankan da kai zuwa ga Allah sai ya fassara komai ake nufi da su at-tafsirul muttasil tafsirul qur'an bil qur'an al-muttasil alladhina idza dhukira Allah wajilat qulubuhum sune waɗanda idan an ka ambaci Allah zukatan su za su razana an gane ko su ji tsoro kenan eh tsoro ya kama su was-sabirina ala ma asabahum kuma masu hakuri game da abin da ya same su wal muqimis salati kuma su ne masu tsaye da sallah asirin shi muqimi na salat an ka shahi nunun lil idafa wa mimma razaqnahum yunfiqun kuma da abinda mun ka arzita su suna ciyarwa an gane ko to in mun ka riba cikin bakara akwai wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim wa ulaika humul muflihun sannan idan muka duba a cikin suratu luqman akwai abin nan wa mimma razaqnahum abin nan wa mimma razaqnahum yunfiqun a cikin suratu baqara wa bil akhirati hum yuqinuna ko kenan can wa mimma razaqnahum yunfiqun wal ladina yu'minu bima unzila ilayka wa ma unzila min qablika yawwa shi ne kamata mu fahimta to idan muka duba kuma cikin suratul baqara akwai wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika ala hudan min rabbihim cikin luqman akwai wa mimma razaqnahum والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون haka cikin Luqman akwai alladhina yuqimuna as-salata ويؤتون الزكاة هم بالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون ومن الناس من يشتري لهو الحديث أنغاني كو يوا سننكما تكن سورة النمل أكوي وهم بالآخرة هم يوقنون فرقون سورة الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة أنغاني كو وهم بالآخرة هم يوقنون ba wa mimma razaqnahum ba sai innal ladina la yu'minu bil akhirati zayyana lahum a'malahum fahum ya'mahun to sai Allah subhanahu wata'ala ce wal budna ja'alnaha lakum min sha'airillahi lakum fiha khair wal budna jam'i ne na badana wato raquma ko raqumma wasu sun ci har da shanu sun shiga ciki ja'alnaha lakum mun sanya muku ita min sha'airillahi daga cikin mi daga cikin manya-manyan alamomi na ibada na Allah da ake yanka su a hadaya wato ta aikin haji ko lokacin layya lakum fiha khair gare ku akwai alkhairi a ciki bai ce lakum wala kunna ba li taghlibi janibi dhukuri ala janibi inas kuma ya kamata ya ce khairun lakum fiha sai ce lakum fiha khair ku kadai kuke da alkhairi domin musulmi su ne suke da alkhairi idan suka yi layya ko hadiya kafirai ko sun yi hadiya ko sun yi layya aikin banza ne ba ta da tasiri Allah ce to fazkuru smallahi alaiha ku ambaci sunan Allah akan wannan dabbobin sawafa an gane ko jam'i ne na safin safin daga safa ne safin asalin shi safifun ne sawafa asalin shi sawafifa fawa'ila kinan safifari asalin shi wato ismul fa'il fa'ila sai a ce jam'in shi fawa'il kamar abin nan ƙa'ida sai a ce ƙawa'id wal ƙawa'id min nisa illati la yarjuna nikaha an gane ko duk da yake sun ce hadda maza ko ba fa'ila ba ana amfani gare shi kamar da sun kace Allah ce to fa idza wajabat junubuha idan sashen ta ya fadi nan wajaba ana rufin faduwa fa kulu minha Allah ce ku ci wa at'imul qani'a wal mu'tar yace fa kulu minha can sai ce wa at'imul ba'is al faqir a aya ta 28 amma da sai ce fa kulu minha wa at'imul qani'a wal mu'tar to akwai fassarori masu yawa amma almuhimmu alqani'a shine wanda bai tambaya ba daga qana'a ne wal mu'tar da kuma mu'tar wanda ya tambaya wanda ya gitto kenan ya tambaya akwai wadansu maganganu wadanda ba wannan ba kadiba cikin tafsir na ibnu jarir at-tabari kadiba cikin tafsiri na al-jami' li ahkam al-qur'an na imam al-qurtubi kuma kadiba cikin tafsir adwa'ul bayan fi idah al-qur'an bil qur'an Allah ya ce to kazalika sakharna halakum la'allakum tashkurun kama haka ne muka hore muku su don ku gode ma Allah sai Allah ce lan yanala Allah luhumuha wala dima'uha luhumuha bari mu fassara malaman zauri naman dabbobi wala dima'uha ko jininta lan yanala Allah ba zai kai ga Allah ba ko ba karan bari tunda Allah baya buƙatar wannan walakin yanaluhu taqwa minkum sai dai abin da yake kai zuwa ga Allah shine ni tsoron Allah da kun kai dan kun yi don Allah an gane ko yawwa idan muka diba imamu yaqub الحضرمي البصري يا كرنتا لن تنال الله لحومها ولا دماؤها سبودا لحومها جمع نلحم جمع التكسير دماؤها شما جمع التكسير جمع ندم sai da to in mun ce asalin damun damuwun ne kina an maida wawun ta mufrad ta kuma mi alhamza in mun ce asalin shi damuyun ne kina an maida ya'un ta kuma alhamza kenan asalin shi dimawu dimawu hani in mun ce damuwan ne asalin shi ko ko dimayu hani in mun ce asalin shi ya'un to shi ma ya zama jam'u taksir shi ko jam'u taksir zakkar wa yu'annas shi yasa qira'ata yaqub ta zo da ta'nisi lan tanala Allah luhumuha wala dima'uha walakin tanaluhu taqwa minkum at-taqwa ita ma mu'annas ce majazi ko lafzi ghairu haqiqi sai dai tsoron Allah yake samu yake kai zuwa ga Allah كذلك سخرها لكم كما حكى لي الله يقولي تغريكو لتكبروا الله على ما هداكم دنكو ambaci suna Allah akan abinda wato saboda shiryar da ku da Allah yi wa bashiril muhsinin kai bushara zuwa ga masu kyautatawa Allah ya faɗi sifofin su a wurare daban-daban farkon suratul luqman da can kuma cikin suratul ali imran da sauran wurare da an kai zancen masu kyautatawa wasali ko mun fahimta ba yawwa to ga alarmu mai har da alkur'ani na farko ce kazalika sakharnaha lakum la'allakum tashkurun wuri na biyu kuma sai ce kazalika sakharaha lakum sakharnaha kaga na amfani annun ta fa'ili wadda take nuna ta'zimi zuwa ga Allah mun hore muku ita nan ko sai ce na biyu kazalika sakharaha lakum bai ce sakharnaha lakum ba sai ce li tukabbiru Allah ala ma hadakum can sakharna halakum la'allakum tashkurun ku sakharna halakum li tukabbiru Allah ala ma hadakum wa bashiril muhsini sai Allah ce inna Allah yudafi'u anil ladina amanu Allah yana kariya fi'ili ne mudari yufidu tajaddud wa takrar ba ana nufin ba yudafi'u nan mufa'ala yana kare masu imani masu imani suna kare shi a'a nan yudafi'u daga dafa'a ne karfin ma'ana ke nunawa Allah yana kariya mai tsanani ga masu imani dan me yake kare su li imani kina in kana son ka samu kariya Allah ka yi imani in ka zan mushriki baka cikin kariya Allah muna garewa ko waɗansu kuma sun ka ce a'a inna Allah yudafi'u Allah yana kare masu imani su kuma masu imani suna kare addinin shi don shi Allah ba wanda isa ya kare shi shi yasa an ka kawo mufa'ala Imam Ibn Kathir al-Makki da Imam Abu Amr ibn al-Ala al-Basri da Imam Yaqub al-Hadrami al-Basri su zami al-Basriyani sun karanta yadfa'u anil ladina amanu Allah shi na kare masu imani kinan kamar fi'ilin ya zo ne daga bangare daya bangare ko yawwa to da yudafi'u da yadfa'u duka ba a faɗi ni Allah yake kare musu ba Allah yana kare musu yudafi'u anil ladina amanu yana kare su to yadfa'u kinan yadfa'u sharra anil ladina amanu an gane ko yawwa in mun ce yudafi'u min at-tarfaini kenan babu buƙatar ta'addi in mun ce yudafi'u karfi ake nufi kenan yudafi'u sharra anil ladina amin yana kare musu imani daga sharri ko al-ghawa'il ghawa'il jam'i na gha'ila halaka kenan inda Allah la yuhibbu kulla khawalin kafur Allah baya son dukkan mai yawan yaudara mai yawan kafirci nan ba ana nufin in kana yaudara ba Allah yana son ka ko da ba mai yawan yaudara kace ba kuma in baka yawan butulci Allah yana son ka a'a waɗanda suna daga cikin waɗanda Allah ya kyama amma shi ma mai yaudara Allah yana kyamar sa mai kafirci kuma Allah yana kyamar sa ko da bai zamanto mai yawan kafirci ba ko butulci domin khawwan fa'al ne siga ce ta mubalagha kafur kuma fa'ul ne ita ma siga ce ta mubalagha to ba a ce inna Allah la yuhibbu kulla kha'inin ba wa kafir to gaka ce su sun hita ciki su ba su hita ba don kafircin Allah bai son shi yaudara Allah bai son ta nan yi dafi'u ko yadfa'u kana da al'ijimal yayin Allah yake kare masu imani Allah yana kare su da asbabul hissiyya ce wal ma'anawiyya al'asbabul hissiyya abubuwan da ake gani ko makamai da Allah yake ba su su yi yaki ko kuɗi da yake ba su su gina masallatai su gina makarantu Allah ya kare su ko kuma al'asbabul ma'anawiya Allah ya turo mala'iku su kare su an gane ko yawwa ko kuma Allah ya ba su iko su yi azka su yi addu'o'in da za a kare su an gane ko kare Allah ta bayyana ga annabawa in muka duba duk inda Allah ya tsirtar da wani annabi nan Allah ne ya kare shi daga sharrin makiya mun gane wannan ko wanda kuma wani lokacin Allah yana ba kamar yadda Sa'adi yake faɗa cikin suratul Hud kisa annabi shu'aib Allah yana iya ba annabi kariya da ƴan uwansa kafirai dan mutanen annabi shu'aib sun kace walaula rahtuka la rajamnaka wa ma anta alina bi aziz in ba dan da jama'a ka ba gashi ƴan uwan shi ba su imani ba amma saboda su ana jin tsoron shi haka annabi salih shi ma wannan ya faru da shi qalu taqasamu billahi lanubayyitannahu wa ahla thumma lanaqulanna li waliyhi ma shahidna mahalika ahli sun kace zamu ce waliyin shi ba mu san yadda an kai halaka ba kaga suna jin tsoron su ko da ba su yi imani ba Allah yana bada kariya dan haka dai hanyoyin da Allah yake bada kariya suna da yawa eh wannan kamar misali ne mun ka bayar dan mutun ya gadi Allah ya taimake mu to sai Allah subhanahu wataala yace udhina lil ladina an gane ko udhina lil ladina yuqataluna udhina an yi izini ba a faɗi wanda ya izinin ba wannan ita ce ƙira'a ta asim wato al-kufi da kuma imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zami al-madaniya ne da abu amr ibn al-ala al-basri da kuma yaqub al-hadrami al-basri sun zami al-basriya ne to waɗanda sun karanta uzina an yi izini sauran sun karanta azina kenan nan sai zamanto bamirin ya kuma zuwa ga Allah Allah ya yi izini lillazina yuqataluna ga waɗanda ake yaƙar su imamu nafi almadani da imamu abu ja'far almadani sun zan almadaniyani yawwa da ibnu amir ad-dimashqi da hafs rawi na asim sun karanta yuqataluna waɗanda ake yaƙa sauran kuma sun karanta yuqatiluna kenan ga waɗanda suke yaƙi tunda ai ba za su yi yaƙin ba sai an sai an ba su izini sai Allah ce bi annahum zulimu saboda an zalunce su wa inna Allah ala nasrihim laqadir Allah kuma game da taimakon su Allah mai iko ne Allah ya musu izini kiran magana ta kaji to in mun kadibi qira'ata wato uzina an gane ko lilladina yuqataluna bi annahum zulimu sun kace to qira'ata yuqataluna wadanda ake yaka an yi taujihin ta da bisiyaq da siyaki domin an ce ni bi annahum zulimu an zalunce su kaga dukan fi'ilin mabniyun lil maf'ul wadanda ake yaka saboda an zalunce su amma nan azina da uzina uzina an yi izini ba hudu izini ba sai an kace azina to ita ko wannan qira'a za a yi mata taujihi don an ce inna allaha yudafi'u ko yadfa'u ko ba haka ba to wannan ubangijin nan Allah subhanahu wata'ala da an kace yana karewa to azina shi na yi izini ita ko ta uzina kaga sai an ka hankalta ma an ce yuqataluna kuma an kace zulimu dukkan su fi'ilai ne waɗanda suke mabniyun lil maf'ul duk da yake yuqataluna da zulimu ana danganta su ne zuwa ga ‘yan adam uzina kuma za a danganta shi zuwa ga Allah to kamar wani ya tambayi Allah su waye su sai Allah ce waɗannan da an ka zalunta alladina ukhriju min diyarihim waɗanda an ka fitar da su daga cikin gidajensu bai gaira haƙƙin ba tare da wani haƙƙi ba illa an yaqulu rabbuna Allah sai dan sun ce ubangijin mu shine Allah Allah ce to walaula daf'ullahi an-nasa ba'dahum bi ba'd in ba dan da Allah yake tunkuɗe mutane da waɗansu ba an gane ko imamu nafi al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zan al-madaniyani da kuma imamu yaqub al-hadrami al-basri sun karanta walaula difa'ullahi in ba dan da kariya Allah ba to an ce difa' mun kace tana yiwa a ce bangare biyu daga dafa'a yudafi'u difa'an wa mudafa'atan kenan in ba dan da masu imani suke kare addinin Allah ba kuma Allah yake kare su ko kuma ya zama to difa'u nan bangare in ba da kariya ta Allah ba wadda take mai karfi daf'ullahi kuma kariya ta Allah ne a wannan kira'a to in ba da Allah ke tunkuɗe waɗansu mutane da waɗansu ba lahuddimat an gane ko da an rusa ko an ruguza qira'a ta imamu nafi' al-madani da imamu abu ja'far al-madani sun zan al-madaniyani da imamu ibnu kasir al-makki sun karanta la hudimat da an rusa sauran kuma sun karanta la hudimat da an rusa sai da manto la hudimat tana nuna rusawa ba ta yawa ba hudimat kuma rusawa ta yawa la hudimat sawami'u da an rusa sawami'a sauma'a jam'i ne na sauma'a wurin ibada inji malamai na yahudawa shine ake kira synagogue wa biya'un da biya'un jam'i ne da bai'a ba bai'a wacce ta mubaya'a ba nan bai'a ana nufin wurin ibada na kiristoci wa salawatun da kuma wuraren sallah an gane ko wa masajidu kuma da wuraren sallah wa salawatu wasu kace kenan wuraren sallah waɗanda suke kankana ba su da girma wa masajidu jam'i ne na masjid tunda ita sallah ba ita za a rusa ba sai dai zamanto makanus sala makanus salawati kenan da an rusa su yuzkaru fi hasmullahi katira waɗanda ake ambaton Allah a cikinsu da yawa to wuraren yahudawa kayan a canza yahudancin suna nan matsayin wurin ibada na gaskiya kenan da su ma wuraren kiristoci kafin a canza aƙidar suna nan matsayin ibada na gaskiya to wancan lokacin wuraren ibada na yahudawa masu bauta ma Allah akan gaskiya zai ga iske ana kokarin rusa su wasu ma a rusa din haka su ma kiristocin lokacin da ba a canza addinin ba ana matsayin aƙidar ba a ce su almasihu da Allah bane wuraren sauran ibada ne na gaskiya to Allah ce wala yansuranna Allah man yansuru tabbat Allah zai taimaki wanda ya taimake shi ma'ana wanda ya taimaki addinin sa inna Allah laqawiyyun aziz Allah laqawiyyun tabbas mai karfi ne azizun kuma Allah mabuwayi ne ana cewa azza ya azzu kuma azza ya izzu kuma azza ya uzzu kadi ba cikin littafin lugha kaga bambancin ma'anar su an gane ko malaman hadda suke cewa cikin qur'ani inna allaha qawiyyun aziz duk inda ka gare shi bai da lamun sai cikin suratul hajj cikin suratul hajj dai adda inna allaha la qawiyyun aziz kenan duk inda ka gare shi wato ka sa lamun inda cikin suratul hajj na in babu in ba hajj bane ko ka cire lamun kamar wani ya tambayi Allah su waye Allah ce zai taimake wanda ya taimake shi wala yansuranna Allah man yansuruhu wanda ya taimaki addinin sa ake nufi mun gane ko sai Allah ce to ga sifofin su da ayyukan su alladina in makkannahum fil ardi wani bai ce ba to me yasa ba a ce ba alladi in makkannahum fil ardi ba tunda ya ce wala yansuranna Allah bai ce alladina yansuru yansuruna ba dan ku sai ce alladina saboda man ismul mawsul ce tufidul umum wa minan nasi man yaqulu amanna billahi wa bil yawmil akhir sai ce wa ma hum bimu'minin bai ce wa ma huwa bimu'minin ba alladina in makkannahum fil ardi Allah ce su ne wanda in mun tabbatar da su mun ba su iko a bayan kasa aqamus salata za su tsaye da sallah wa atawu zakata za su bada zakka wa amaru bil ma'ruf za su yi umarni da abu nagari in suna da ilimi suna da jagoranci su yi in ba su da ilimi kuma su bar malamai su yi wani hau anil munkari kuma su yi hani da abu wanda yake bai da kyau ko su yi ko kuma in ba su da ilimi su bari a yi ko ko in ba su da dama ko da suna da ilimi su bari a yi kuma su ba da zakka in suna da iko in ba su da su bar waɗanda ke da talakawansu na an ce talakawa suke da waɗanda a ƙarƙashin mulkin su tunda ba a ce mutum talaka shi ba da zakka masu kuɗin su kenan talakawan su masu kuɗin su a kamus salata su tsaye da sallah kuma su tsaya tsaye da sallah eh in suna da iko Allah ce walillahi aqibatul umur makoma al'amura ga Allah take gaba daya bai ce aqibatul umuri lillahi ba dan makoma al'amura gaba daya ga Allah za ta koma kamar da ce ala ilallahi تصير الأمور كما يتي ولله غيب السماوات والأرض وإليه يرجع الأمر كله فاعبده وتوكل عليه وما ربك بغافل عما تعملون تو nan kuma ayar da take da taujihi yanzu sai aya ta 45 amma dai babu laifi da mu haɗo ta da ayoyin da suke gabanta don saboda ma'ana ta fito Allah ce wa in yukazzibuka idan mutane makka sun karyata ka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam faqad kazzabat qablahum kenan mutane an gaba an sun karyata gabanin su su waye su qaumun nuhi saboda kalma ta qaum matsayin jam'i take yuzakkar wa yu'annas qaumun nuhin mutane annabi nuh sun karyata annabi nuh wa adun da adawa sun karyatar da annabi hud wa samud da samudawa sun karyatar da annabi salih mun gane ko yawwa sai Allah subhanahu wataala ce wa qaumu ibrahima mutane annabi ibrahim sun karyatar da annabi ibrahim wa qaumu lut da mutane annabi lut sun karyatar da annabi lut wa ashabu madyana da kuma mutanen madyana su ma sun karyatar da annabi shu'aib wa kuzziba musa an karyatar da annabi musa wadansu malamai sun kace ba ce wa kazzabat qaumu musa ba me yasa an kace wa kuzziba musa sun kace saboda ba mutanen shi sun ka karyata shi ba wadanda sun karyata shi su fir'auna ne shi yasa ba ce wa kazzabat ƙaunin Musa ba. To wannan magana ce suna iya kawo ta ko kuma canza usulubi na yasa Qur'ani ya ce ku ziba Musa. Fa amlaitu lil kafirina sai ni yi jinkiri ga kafirai. Me yasa Allah yake musu jinkiri inna ma numli lahum liyazdadu isma. Can cikin kuma suratu Ra'ad yace fa amlaitu lil ladina kafaru. An gane ko? Thumma akhaftum Allah ce sai ni kama su bai ce thumma wa akhaftuhunna ba. saboda an yi taglibi jaribin zukuri ana jaribin inas fa kaifa kana nakir yaya musu na ya kasance musu can kuma cikin suratul ar-ra'd yace fa kaifa kana iqab sannan kuma can cikin suratul mulk yace wa laqad kadzdzaba alladhina min qablihim fa kaifa kana nakir kinan nakir cikin mulk dami da hajji iqab kuma fa kaifa kana iqab cikin suratu wato abin nan الرعد على أية حارس التي فكأي من قرية أنغانيكو so da yawa an ka samu alƙarya mun gane ko yawwa an ka samu alƙarya imam ibn kafir al-makki da imam abu ja'far al-madani sun karanta faka'inin min ƙaryatin duk dai ma'anar su ɗaya so da yawa an ka samu alƙarya an gane ko ahlaknaha abin nan ahlaknaha wadda mun ka halakar da ita ita wannan alƙarya imam abu amr ibn al'ala al-basri da imam yaqub al-basri sun zami al-basriyani sun karanta ahlaktuha kinan ni Allah ne halakar da wannan alƙarya ahlaknaha mun ka halakar da ita nan annunu litta'zim Allah ce wa hiya zalima tana az- tana harin ita alƙaryar matsayin azzaluma na an maido zamiri zuwa ga alƙarya amma na nufin mutanen da ke cikinta mun gane ko fahiya khawiyatun ala urushiha wannan garin ya rushe akan rufinsa shine khawiya idan muka duba imam qalun rawina nafi' da abu amr da kisa'i da abu ja'far sun karanta wahiya zalima fahiya khawiyatun ala urushiha Allah ce wa bi'r mu'attala akwai bi'r rijiya mu'attala wadda take wofintatta wadda ta rushe babu ruwa a cikinta wa qasrin mashid da kuma kasrin babban bene asalin kasar wani lokaci babban gini ko kuma gidan sarki ko gidan shugaban kasa kiran shi kasrul malik mashid wanda yake an gina shi ga su nan an yi kace kace da su babu wani abun da yake amfani to sai Allah ce afalam yasiru fil ard shin ba su tafiya a bayan kasa fatakuna lahum qulubun ya'qiluna biha su samu zukata wanda za su hankalta da su da wannan ne malamai sun ce hankali yana cikin zuciya domin Allah ce qulubun ya'qiluna biha bai ce admiratun ya'qiluna biha ba ko azhanun ya'qiluna biha sai ce qulubun ya'qiluna biha kuma ana danganta ba gaba aikin da take yi kaga a ce famun yatakallamu bih udhunun yasma'u biha aynun yanzuru biha kenan qulubun ya'qiluna biha sun kace kenan hankali cikin zuciya yake sai dai ita kwakwalwa tana aiki ne yadda sauran gabbai suke aiki tare da zuciya haka ne kwakwalwa ita ma tana aiki tare da zuciya don abin da ya shafi bangaren hankali amma waɗanda suka cewa hankali yana cikin kwakwalwa kuskure na har da turawa uh, uh, da suke zancen ilimi sun ce ilimi yana cikin zuciya an gane ko kuma Allah ya faɗi wannan ya ce bal huwa ayatun bayyinatun fi sudurin ladina utul ilm shi alqur'ani ayoyi ne bayyana cikin zukatan waɗanda an ka ba su ilimi fi suduri Allah ya ce kaga cikin zukatansu to don haka kenan babu zancen a ce yana abin nan bature ma yana cewa bishe parker ko apprendre parker bai cewa par cerveau Ungu- learning by heart wasu cewa by mind Allah ya ce to au adanun yasma'una biha ka gani sai ce ko ku su zamanto suna da ido masu eh, kunnai masu ji ji na karba fa innaha la ta'mal absar Allah ya ce ido ba sa makamta ma'ana ba makamta ta ido ce adda illa ba walakin ta'mal qulubul lati fi sudur sai dai zukata waɗanda ke cikin kirji ko kirizza su ne suke mi suke makamta suna yawan riwaya waɗansu baituttuka na ibnu abbas cewa ƙarshen rayuwarsa ya ɗan samu matsala ta rashin gani yake cewa in ya khudillahu min ainayya nurahuma fa fi lisani wa qalbi minhuma nurun qalbi zakiyun wa aqli ghayru dhi dakhlin wa fi lisani sarimun kasayf ma'thum yace in ya khudillahu min ainayya nurahuma in Allah ya karbi hasken idanu na ma'ana bana gani ko bana gani da kyau fa fi lisani wa qalbi minhuma nurun a cikin lisani halshe na ko saman harshe na wa qalbi da kuma mi zuciyata min huma nuru to daga gare su ai Allah ya sanya haske qalbi zakiyun zuciyata tana cike da wato kaifin basira wa aqli ghayr zai dakhlin hankali na kuma bai shiga cikin juna ba wa fi lisani sarimun kasayfi ma'thur akwai uh, fi lisani a cikin harshe na sarimun takobi ka tsau inji malaman zauri bai yankewa kasayfi kamar takobi na ma'thur harshen shi kamar takobi na ma'thur wanda yake yana yanke abubuwa shi yasa zaka ga ana samun so da dama ana samun malamai cikin makafi amma ba cikin samun malamai cikin kurame ba to Allah ya ce wa yasta'jilunaka bil azab suna cewa ai kai gaugawar kawo azaba ko ba karan bane suna neman kai musu gaugawar kawo azaba walan yukhlifa Allahu wa'ada Allah kuma ba zai saba alƙawarin sa ba kenan dan ba a kawo ta ba shi kenan Allah ya saba alƙawari ba wa inna yawman inda rabbika Allah ya ce lalle yini a wajenka wajen ubangijinka ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka alfi sanatin mimma ta'uddun kamar shekara dubu ne da kuke lissafawa an gane ko mimma ta'uddun akan khitabi an gane ko imam abin nan ibn kafir al-makki da kuma hamza da kisa'i da khalaf waɗanda kufiyu ne sun karanta mimma ya'udduna kenan kamar shekara dubu ne da abinda suke lissafawa uslubul ghaibina mimma ta'udduna nan kuma abinda ku kuke lissafawa kenan sai mun to ta'udduna nan khitabun lil muslimin ya'udduna kuma khitabun limi li wato al kuffar to kaga ko kwana goma an kace mutum zai yi jahannama sai ya shekara dubu goma sannan kuma dubu goma nan wutar jahannama sai an lunka zahin wutar duniya so saba'in sannan yake kai wutar jahannama daya to kaga mallan dan ka ce bari ka saba ma Allah yana yiwa ka samu ka abin nan kaga ai akwai akwai hatsari cikin wannan mun gane ko idan muka diba cikin littafin tawjihul qira'at al-ashr bil qur'an a safha ta 203 zuwa safha ta 204 wajen qira'a faka ayyin min qaryatin ahlaknaha mun ce abu amr da yaqub sun karanta ahlaktuha sai sun kace to ita قراءة أهلكتها إخبار لي من الله سبحانه وتعالى سي أنك متى توجيهي واتو دا سياكي وان دا يزو قبان أهلكتها دا وان دا يزو بايا كنا السياق السابق واللاحق سياكي نقبنت عند الله يتي فأمليت كاغا أمليت للذين كفروا ضميري نون لكي كما زواغ الله ثم أخذت أخذتهم ضميري زواغ الله كاغا كنا دا يتي أه فكأي من قرية أهلكتها sannan kuma akwai siyak allahiq ina fata an fahimce ni tunda Allah ya ce wa ka ayyin min qaryatin amlaytu laha wa hiya zalima thumma akhadtuha wa ilayya al-masir ayata 48 kinan dai da asiyaqu sabiq da allahiq duka wannan ta samu mun gane wannan ko yawwa to ya kamata mu fahimci wannan da kyau ita ko kira'a ahlaknaha sun kace ita ko an yi mata taujihi da annazir tamkatta inda Allah ce wa ma ahlakna min qaryatin illa laha munzirun a cikin shu'ara ko wa ma ahlakna min qaryatin illa wa laha kitabun ma'lum a cikin suratul hijr sannan kuma Allah ce wa kam min qaryatin ahlaknaha fa ja'aha ba'suna bayatan aw hum qa'ilun cikin suratul a'raf da dai wuraren da an kai isnadin halkarwa zuwa ga Allah da dabiri na azama sannan qira'a ka alfi sanatin mimma ta'uddun mun ka ce ibn kasir da hamza da kisa'i da khalaf sun karanta mimma ya'udduna qira'a ta ghaibi mimma ya'udduna sun ka ce an hankalta ma abinda ya gabata wa yasta'jilunaka bil adabi suna neman ka kawo azaba an gane ko an to shi yasa sai an ka ce mimma ya'udduna an gane ko yawwa to shi kuma mimma ta'udduna ana iya taujihin shi an ce wa yasta'jilunaka ka kaga ana magana ne da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kuma tare da al'ummarsa ba sani ko mun fahimta ba eh dan mu gane yadda ake taujihi an gane ko mun gane ko wallahu ta'ala a'lam aya ta gaba Allah ya ce waka ayyin min qaryatin so da yawa an ka samu alƙarya an gane ko mun faɗa wato abin nan imamu ibn kasir da abu jafar suna karanta wa ka'inin min ƙarya so da yawa an ka samu alƙarya allah ya ce amlaitu lahani musu jinkiri me dalilin jinkiri allah ce inda manuli lahum liyazdadu ithman wa hiya zalima ko wa hiya zalima mun faɗa wato imam kalun wanda rawi ne na nafi da abu amr da alkisa'i da abu jafar suna karanta wahiya wahiya zalima ita alƙaryar tana azzaluma ana nufin mutanenta sun ma akhasuha Allah ce sun sannan ni kama su wa ilayyal masir makoma gare ne take an gane ko to kafin mu je ayoyi waɗannan da za su zo mu dan yi bayani kansu shine cewa da inda Allah ya ce an ƙaryata wa yan yukadzibuka sai ce mi faƙad kazzabat qablahum nan in da sharaɗinta nan jawabul muwafaqa ne domin in sun karyata ka an karyata annaba gabaninka ai kayan a karyata manzo Allah sallallahu su an ka fara karyatawa kinan kaga bai yiwa kuma sharadi ya zo jawabi ya gabaci sharadi ya kamata jawabi ya zo bayan sharadi kinan wa in yukadzibuka fala ajaba faqad kudibat rusulun min qablik an gari ko ku faqad kazzabat qablahum qaum nuh wa adam wa samud sanan da anka ce sun ƙaryata mujmal ne ya anka ƙaryata sauran annabawa waɗanda Allah kawo kisoshin su suka kawo ina fata an fahimci ni kazzabat qaumu nuhin lil mursalin kazzabat adun lil mursalin kazzabat kazzabat kazzabat da sauran ayoyin da suke nuna an karyata su sanan da Allah ya ce ahlaktuha ko ahlaknaha ya an ka halakar da mutanen annabi nuhu ya an ka halakar da mutanen wari ya an ka halakar duk ijmali na tafsilin shi zai zo cikin mi wato ayoyi daban-daban to sanan da Allah ya ce wa ilayyal masir makoma gare ni take kiran ba ga wani na ba muna gane ko yawwa sai abu na ƙarshe wajen harda na farko faka ayyin ne min ƙaryacin na biyu kuma waka ayyin ne da wawun min ƙaryacin can waka ayyin min ƙaryacin a halakna ha ko a halaktuwa akan sabanin ƙira'at nan kuma amlaitu lahani wahiya zalima wahiya zalima wahiya zalima duk ɗaya ne fahiya khawiyatun ala urushiha a aya ta 45 a aya kuma na biyu wuri na biyu ta aya ta 48 shine wahiya zalima thumma akhastuha an gane ko wa ilayya al-masir to qul ya ayyuhan nas kace ya ku mutane inna ma ana lakum nadirun mubin ni abin sani ni mai gargadi ne gare ku mai bayyana gargadi nan inna ma damirul hasr amma na hasr idafi ne domin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ba gargadi da yake yi ba yana yin bushara kuma yana da sifofi masu yawa falladina amanu wa amilus salihat wadanda suka yi imani suka aikata aiki nagari an gane ko lahum maghfiratun suna da gafara kaga da sai ce lahum maghfiratun domin wanda bai yi imani bai da gafara sai sa ce lahum maghfira yana yayi taqdimu wa haqqu at-ta'khir li yufidu al-hasr su kadai suke da gafara kuma nan bai ce lahum wala hunna ba tunda mata ma ai suna shiga aljanna waɗanda sun kai imani li taghnibi janibi dhukuri ala janibi al-inas lahum maghfiratun suna da gafara ta musamman nukira li ta'zim wa rizqun suna da arziki karimun wanda yake mai girma mai yawa na mutunci to sai ka kawo ayoyin da sun ka nuna irin arzikin da a cikin aljanna wanda an kai musu tattali sai Allah ya ce fallazina amanu wa amilus salihati lahum maghfiratun wa rizqun karim Allah ya ce wallazina sa'au fi ayatina waɗanda sa'au suka yi kokari suka dukufa fi ayatina a cikin ayoyin mu an gane ko mu'ajizina ibnu kafir al-makki القارئ المقرئ da abu amur ibn al'ala albasri sun karanta mu'ajjizina an gari ko yawwa mu'ajjizina kenan sa'au mu'ajjizina ko mu'ajizina to mu'ajizina ita ce kira'a ta jamhur mu'ajjizina kuma ita ce kira'a ta sauran mutane to sai malamai suke cewa in an ce abin nan mu'ajizina ma'ana suna kamar kokarin rinjaya Allah ne kamar suna kokarin su gajiyar da Allah an gane ko bi ma'anar mughalaba suna sun su rinjaye Allah wal musabaqa ko su rigaye Allah ina fata an fince ni yawwa sun kace asalin shi kuma ana amfani da kalma ta mu'ajiza ne daga sukan dawakai musabaqatul khayr daga baya kuma sai zaman to amma ya faru an gane ko kenan sabaqa ghayrahu doki ya rigaye dan uwansa ko wa izharu ajzihi kenan sai ya bayyana mi sai ya bayyana kasawa wancan anil lihaqi bihi cewa ba zai iya rishi kaski ba thumma stu'mila fil mutakhasimain sannan an kai amfani da ita ga masu jayayya yuhawilu kullu kullun ijaz al akhar ko ne yana son ya rinjaye dan uwansa ya nuna kasawa wancan wa ib wa ibtal hujjatihi ya bata hujjarsa su ko qira'a ta wato ibn kafir al-makki da abu amr ibn al-ala mu'ajjizina an gane ko sun kace ma'anarta muhawilina ibtala ma nataqat bihi al-ayat suna kokarin bata abinda ayoyi sun ka fada kenan sun kai furuci da shi min al-hujjaji na hujjoji an gane ko yawwa kenan ma'anar ayan mu'ajjizina suna kokarin bata abinda ayoyi sun ka zo da shi ita ko kira'an mu'ajjizina ismul fa'il min ajjaza yu'ajjizu ta'jizan idza sabbatahu idan ya ragwantar da shi an gane ko walau aradul khuruja la'addu lahu udda walakin kariha Allahu bi'atahum fasabbatahum wa qila qa'udu ma'al qa'idin kenan musabbitin almu'minina suna kokarin rangwantar da mu'minai daga imani ma'ana mu'minai su bar ayoyi shi suke ta izgiri da mu'minai da ayoyi don saboda su sa mu'minai su su ragwanta su daga aiki da ayoyi ko imani da su wa izhari ajiziha kuma suna son su nuna ayoyin Allah ababe ne waɗanda suke wato sun kasa ma'ana ba su cika ba ba su kai matsayin da ake so ba an gane ko yawwa to wannan shine abin da ya kamata mu gani kenan mu'ajizina suna son su rinjaye Allah mu'ajjizina kuma suna ranguntar da masu imani daga ajjazahu yu'ajjizuhu ta'jizan daga nan an ka samu ai mu'jiza an gane ko abin da ya gajiyar wasu kuma suna ganin a mu'ajjizina da mu'ajjizina suna iya daukar rangwantawa an gane ko sai dai shi mu'ajizina yana iya daukar mufa'ala an gane ko kenan suna kokarin su rinjaye ayoyin Allah wannan kuma ba zai yiwa ba Allah kai mun saki muna ganewa ko kawo Allah ce to waɗannan mutanen da sun kai kokarin rangontar da mutane ko suke son su rinjaye Allah ulaika ashabul jahim waɗannan su ne yan wuta Allah kai mun tsari idan muka duba intabih kadiba cikin alqira'at wa asaruha fi tafsir wal ahkam a safha ta 600 ina garin da 6 zuwa 608 in kadiba zaka ga yadda ake taujihin wannan wurin kafin mu je aya ta gaba ana abu kawai abin da kamata mu gani wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizina anan cikin suratul hajj mun gane ko in ka diba sa'au fi ayatina mu'ajizina zaka ga sa'au akwai alif da an ka rubuta mun gane ko yawwa wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizina sai ce mi ulaika ashabul jahim amma idan muka diba a cikin suratu wato saba an gane ko za ka iske da an ka ce na wallazina ya tsauna fi ayatina can mudari'ina an gane ko wallazina ya tsauna fi ayatina ba sa'au ba ne fi ayatina mu'ajizina nan ma akwai mu'ajizina ƙira'a ta ibn kasir da abu amur ula'ika fil azabi muhdarun waɗannan za a halartu da su a wajen azaba za a halartu da su don yi musu azaba sai an nuna kuma azabar da za a yi musu ita ce mi ita ce ta wuta amma idan muka duba a cikin suratu saba har yanzu a aya ta biyar sai Allah ce wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizina ulaika lahum azabun min rijzin alim ta fuskar harda wallazina sa'au a cikin suratul hajji da na farko na cikin suratu mi saba sa'au ne da fi'ili maudi sa'au suka yi kokari amma na biyu na cikin suratul saba wallazina yas'auna fi ayatina mu'ajizina to cikin suratul hajji ulaika ashabul jahim an gane ko cikin suratul hajji na farko eh, suratul saba na farko da mai maudi ulaika lahum azabun min rijzin alim shi ko na cikin suratul saba na biyu mai mudari'i wallazina yas'auna fi ayatina mu'ajizina ulaika fil azabi muhdarun mun gada wannan da kyau ta fuska har da to bayan wannan kuma sai abu guda da ya kamata mu gano shine cewa in kaddibi na suratu saba na farko wallazina sa'au fi ayatina mu'ajizina kaddibi na suratul hajj shi na suratul hajj akwai alif an rubuta mai alif sa'au akwai alif na suratu saba in kaddiba babu alif kuma duk ɗaya ne sai waɗansu sai malamai suka ce to shi sa'au na cikin suratul hajji ƙoƙarin ɓata ayoyin Allah da aikinsu an gane ko suna ƙoƙarin ɓatawa da aikin da suka yi kamar yaƙi ko abin da ya kama da haka to tun da abuna wanda ake ma'anawi ana ganin shi sai an ka kawo alif don ta nuna kariya ita ma gata ana ganin ta kariya ta Allah shi kuma wancan wallabi na sa'aufi ayatina a cikin surutu saba wanda sun kai kokarin batawa da maganganu ma'ana su saki maganganu da sawa shakka tun da magana a shehun ne ma'anawi sai an ka shafe wannan alif akwai malaman balaga da sun kai wannan taujihi na kitabatul qur'anil karim waɗansu malamai kun musu yadda da wannan sun kace kawai musu rubuta ba can tana yiwa kawai babu wata bukata sai an rubuta mun gane ko to kadiba cikin at-tahrir fi ulumil qur'an na ustaz doktor musa'idu tsayyar wasu malamai sun ce ana ta'lilin kitaba ta alkur'ani wasu sun ce ba a ta'lilin kitaba ta alkur'ani ka koma can kaga bayani guda ma'anawi wannan hissi ne nan can kuma ma'anawi shi yasa hissi yanka kara alif ta zo zahira ka dibi wannan bayani malamai sun kawo shi kuma kitaba ta alkur'ani a iya sani na littafin سفير العالمين في تحرير في في تحرير وتعبير سفير العالمين في تحرير وتحرير وتحبيب سفير الطالبين نا استاذ الدكتور محمد طلعت da yayi sharha na bayani shine akbar mawsu'a da wanda sani wanda ta shahi rubutun alqur'ani mujalladi biyu ne duk kalmomin alqur'ani tun daga bakar hannas suka bi su duk inda suka zo da rubutun su da riwayar su kowanne sai sun ka bi shi sun ka kawo hujjojin shi in ka samu wannan littafi kaga ka huta ni dai na ga muku to Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa ma arsalna min qablika min rasulin ba mu taba turuwa gabanin ka ba ya kai annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam min rasulin manzo wala nabiyyin ko annabi na fi karanta wala nabiyyin ko ba garan bane mun ka ce wasu malamai sun ka ce da nabiyyun da nabiyyun duk ma'anar su daya duka nabiyyun ne an ka da nabiyyun saboda alhamza ta zo karshe wasu ka ce a nabiyyun daga annabi wato na daukaka nabiyyun kuma wato fa'ilun ne bi ma'anar fa'il kenan munabbi mai ba da labari wasu kace a fa'ilun ne bi ma'anar maf'ul munabba wanda ake ba labari amma duk in mun ka diba duk annabi ana masa wahayi yana ba da labari kuma ana ba shi labari kuma duk annabi yana da daraja to nan sai Allah bambanta rasulun da nabiyyu sai suka ce to tunda an ka ce rasulun wala nabiyyun alwawu tufidul mughayara kenan wato kullu rasulin nabiyyun walaysa kulla nabiyin rasula an gari ko yawwa sun ka ce bambancin su shi annabi an yi masa wahayi kamar da Usman suka ce suka ce amma ba ce ga ma koma tasala muka ce wannan magana tana da rauni don Allah ya ce kana nasu ummatan wahida fa ba'atha Allahu an-nabiyina mubashirina wa munzirin kaga suna bushara suna gargadi wasu ka ce ba a ba su littafi aka ce a'a ai Allah ya ce wa anzala ma'ahumul kitaba nan kuma aljinsiya ta an ba su littafi kenan shi annabi ba littafi yake bambanta shi da manzo ba a abin da yake bambanta shi da manzo shine tana yiwa a ce mai yayi aiki da shari'a wani manzo kamar yadda Allah subhanahu wataala ce ni inna anzalna tawrata fiha hudan wa nur yahkumu biha an-nabiyyuna alladhina aslamu kaga wanda suke hukunci da at-taura annabiyuna annabawa ne to Allah ce ba mu taba turawa ba gabaninka wani manzo ko annabi illa idza tamanna sai dai lokacin da zai karatu nan shine tamanna ba yayi buri ba alqa shaytanu fi fi umniyatihi shidani zai jefa a cikin karatunsa an gane ko abu jafar ya karanta fi umniyatihi bai karanta umniyatihi ba ya takfifi a cikin karatunsa shedan sai jefa wani abu kaji shedan ko annabawa bai bari ba fa yansakhu Allahu ma yulqi shaytan sai Allah ya shafe abin da shedan ya jefa thumma yuhkimu Allahu ayatihi sannan Allah ya tabbatar da ayoyinsa wallahu alimun hakim Allah kuma alimun masani da hakimun kuma Allah gwanina to wannan aya tana daga cikin abin da wadansu suke cewa lokacin da manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya karatu a Makka sai shedan ya jefa magana a cikin karatun shi tilkal garani qul ula wa inna shafa'atuhunna la turtasha sai shedan ya jefa ma quraisha sun kaji kamar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya yi alloli allolin su an gane ko kenan da yazo karshen suratul najm da yace fa'budu fasjudu lillahi wa abudu da yasu jira su ma sai suka yi sujada wannan kissa za ku ga ta shahara wadansu malamai ma sun so su inganta ta an gane ko to kamar su ibn hajar al-asqalani za ku ga sun so su inganta riwaya saboda lokacin da dundu sun kazu amma dai sheikh nasir din al-albani sai da littafi kan wannan nasbul nasbul majaniq li qissat al-gharaniq gharaniq unsuna wani tsuntsuna da ake ce ma sun yi sabani kan mufrad kin shi an gane ko kenan nasbul majaniq za a kafa al-majaniq wannan majaujawa linasfi qistatul gharaniq dan a watsar da qista ta gharaniq ba ta da tabbaci shankiti shi ma cikin littafin sa rihlatun ila baitillahi alharam an yi masa tambaya kan wannan in ka diba ciki yayi raddi kan wannan qista ba ta tabbata ba an gani ko to wannan shine abinda Allah subhanahu wataala ya kawo dan me Allah yace li yaj'ala ma yulqi shaytanu fitnatan lil ladina kafaru dan Allah ya sanya abinda shaytani zai jefawa a cikin zukatan kafirai fitnatan jarrabawa lillazina kafaru lillazina fi qulubihim marad ga waɗanda a cikin zukatansu akwai rashin lafiya wal qasiyati qulubuhum da waɗanda zukatansu sun kekeshi wa inna zalimina la fi shiqaqin ba'id su kuma azzalumai suna cikin shiqaq rarrabuwa ba'idin wanda take mai nisa sai dai inda a ci a bada musulmi sai su haɗa kai wal ya'lam allazina utul ilma kaga nan da ya kawo kafirai sai ya kawo an gane ko sai kami masu imani to wali ya alamun lazina utul ilma waɗanda an ka ba su ilimi su sani annahu alhaqqu min rabbika cewa gaskiya ne daga ubangijinka bai ce atainahumul ilma ba shi yasa kenan utul ilma ba a kawo fa'ili ba saboda galibi in wurin zargi ne ake cewa utul ilma amma ba kowane wuri ba fa yu'minu bihi sai su yi imani da shi fa tukhbita lahu qulubuhum sai zukatansu su yi kankan da kai wa inna allaha la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim lalle tabbat Allah zai shiryar da masu imani zuwa ga hanya madaidaiciya a to kuma masu imani ko ce an shirye da su a'a za a ƙara tabbatar da su a ƙara fayyace musu bayanai dan dama akan hanya madaidaiciya suke kamar da sun muke cewa cikin Fatiha ihdinas siratal mustaqim Allah ka shirye da mu hanya madaidaiciya dama akan musulunci muke amma Allah ka ƙara fayyace mu ka tabbatar da mu kuma ka ƙara fayyace muna hanyoyi daban-daban an gane ko yawwa to wannan shine abin da ya kamata wato mu gani wa inna Allah la hadi alladhina amanu ila siratin mustaqim mustaqim asrin shi mustaqwim daga istaqama asalin shi istaqwama yastaqwim sai an ka mai da ya'un ta kuma mi wawun ta kuma ya'un saboda mimun ta abin da kasra ta gabace ta kamar da an ka ce wa minan nasi man yujadilu fillahi bi ghairi ilmin wala hudan wala kitabin munir asalin munir munwir domin daga anara ne shi ko anara daga annuru ne anwara yunwir sai an ka ce anara yunir to munir munwir an gane ko eh alramma kasara ce ta gabaci wawo sai an kamar da ta yawo to ga dukkan alamu lokaci ya matso sai mu yi hakuri nan ya kamata mu dakanta insha Allah ta'ala sai darasin mu na gaba in Allah ya bamu iko ya bamu dama sai mu zo mu karasa abinda muka faɗa ya zamanto daidai Allah shi ba mu lada wanda mun kai kuskure Allah subhanahu wa ta'ala ya gafarta mana subhanakallahumma bihamdik ashhadu an la ilaha illa anta أستغفرك وأتوب إليك والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته